نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na 23 ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1439 wanda ya daidai da 12 ga watan 12 shekara ta 2017 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir wanda ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karanta littafin nan na ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar mashhurin malami shehu usman dan fodiyo rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 32 a cikin wannan littafi a cikin darasinmu na 30 da muka karanta a makon da ya gabata malam ya ci gaba da kawo mana wasu abubuwa waɗanda yin su bid'a ne a cikin sallah ma'ana bid'o'i da ake yi a cikin sallah yana daga cikin abin da malam ya kawo mana az-ziyadatu fi at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir aqiba as-salati ala 33 wa huwa bid'atun makruha Shehu Uthman dan Fodiyo yace yana daga cikin bid'o'in da mutane kila ba su yi aune ba ba sa jin cewa kuskure ne suna yi kuma bid'a ne yin sa a cikin sallah shine ƙari a kan tasbihi da tahmidi da takabiri da ake yi bayan an idar da sallah mutum ya ƙara a kan talatin da uku uku ɗin nan wannan bida ne har ma shehu usman ɗan fodiyo rahimahullahu ta'ala ya kawo ƙisar wani malami wanda da ya ji falala a ƙarƙashin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya yi tasbihin nan bayan an idar da sallah subhanallahi talatin da uku walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ya kuma cike na ɗarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za a gafarta wa mutun zanubansa koda yawan zanuban ya kai kumfar teku wannan hadisi ya kayatar da wannan malami ya kuma ja hankalinsa ya kwadaitar da shi wajen ya ga ya dage yana yin wannan tasbihi wanda ake yi bayan an idar da sallah sai dai kash inda shaidan ya shigo masa a madadin ya bashi ya samu wannan falala daga rabasa ya tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da shi sai shaidan ya riya masa cewa ya dan dinga yin dan ƙari a madadin ainihin wato ya tsaya 33 to ya dinga kakkarawa haka ya dinga kakkarawa to sai Allah ta'ala yayi masa gaman katar domin yayi mafarki mai ban tsoro tun a nan duniya a cikin mafarkin ya ga shi an tashi alkiyama kuma mala'iku sun zo sun tsaya an bi layi suna ta ba mutane ladan wannan tasbihi ana tura mutane aljanna ya turmutsa ya kutsa cikin mutane shi ma ya bi layi amma aka yi ta raba wa mutane sakamakon su suna tafiya aljanna shi kuma ban da shi kai har dai ta rage ba kowa sai shi shi kadai duk kowa an sallame shi ya ga za su tattare kayan su su tashi ya ce to ni fa gani ni ma na zo ne domin ina so a bani sakamakon wannan aiki da na yi na alkhairi a duniya to kuma naga duk an sallami kowa ni kuma naga ba a sallame ni ba kuma naga tafiya za ku yi suka ce to kayi kuma ya ce a kwarai da gaske ai wannan tasbihin tun da ya ji hadithan nan yake yin sa amma kuma shi ai yayi mamaki ma yanda aka ba masu 39 33 uku lada amma shi da yake wuce haka ma kuma ba a bashi ba to sai mala'iku suka ce ash wato inda aka samu matsala kenan inda matsalar take shine mu Allah madaukakin sarki ya ba mu umarni cewa duk mai yin tasbihi 33 uku mu rubuta masa lada amma Allah bai ba mu umarnin wanda ya ɗora koda guda ɗaya ba ga sakamakonsa da kana daga cikin wa'anda kai Allah bai ce mu rubuta maka lada ba da aka ba ka da wani sakamako a tattare da mu domin ka ƙetare inda shari'a ta ce ka tsaya wannan ƙetarewar shi ya ja ma matsala an zo daidai nan kawai sai ya farka daga bacci sai ya yi godiya ga Allah ya ce gara da Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya sa mafarki ne ba da gaske ba ne tun daga na aka ce ya daina wuce makaɗi da rawa ya daina wuce azarbaɓi ya wuce abinda shari'a ta iyakance ya koma karatun malam abdurrahman al-akadari waya kifa inda amrihi wa nahayi to wannan malam dan fodiyo ya kawo mana dan mu guji in dai ba bisa kuskure ko mantuwa ba tasbihin nan 33 uku ake so amma ka fahimci abinda muka faɗa satin da ya wuce ma mun faɗa haka cewa idan ba a sallah bane kana iya yin tasbihi miliyan tahmidi miliyan takbiri kai ta yi ba adadi amma wannan na sallar to shari'a ta faɗi iya adadin da take so ba kuma a so ka ƙara ko ka rage yana daga cikin abin da shehu usman dan fodiyo ya kawo mana na bidiyoyi a sallah shine yin addu'o'i ko yin addu'a bayan salloli bayan sallar azhar la'asar magariba isha ya zamanto ana yin wata addu'a da wani irin siga da yanayi sananne ta yadda zai zamanto liman yana yin addu'a ma mu suna cewa amin kaga ba ma irin mu yadda muke mu irin namu ma kila lokacin babu irinsa kila daga baya mu kuma irin namu salon addu'ar a dinga faɗa wa mutane wani adadi suna karanta kila daga baya ya shigo amma shi ɗan bodiyo magana da yake ma shine a wancan lokacin bayan an idar da sallah liman zai juyo ya dinga Allahumma ghafir lana ma mu suna amin Allahumma arhamna Allahumma ja'al al-jannata al-firdaus mathwana ma mu suna cewa amin akan sa ake magana na fata an gane to dan fodiyo yake cewa liman bayan ya jagoranci mutane sallah kuma ya sake jagoranta su a addu'a bayan an idar da sallah shehu usman dan fodiyo yace wannan hakan bid'a ne ba wai dan addu'a ba kyau ba sai dai jago yanzu kuma kaga inda liman zai addu'a su shi shi kadai ma mu kowa ya addu'a su shi shi kadai bayan an idar da sallah kaga ba matsala yanzu inda matsala take yin jam'i liman ya jagoranci mamu wajen yin addu'a suna cewa amin yanzu wannan sigar ita ce ake magana dan fodiyo ce ita kuma bid'a ce yace bid'a ce makaruhiya a cikin har mazhabin Imam Malik Imam Darul Hijra to bayan ya kawo ya kawo maganganun malamai inda wasu suke ganin ayi wasu suke ganin ba za a yi ba amma shi dai kulasar zancensa shine abin da yafi kyau kar a yi dan magabata ba sa yi to akan wannan ya kawo maganganun wasu cikin malamai waɗanda suke ganin a iya yi bisa wani dogaro da suka yi da wasu dalilan nasu wasu kuma suna nan akan cewa ba za a yi ba domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin irin wannan sigar sahabbansa ba sa yin irin wannan sigar da sauran ainihin wato magabata na kwarai to akan wannan ne zamu ci gaba da kawo bayanai kuma dan har yanzu maganar bata kare ba game da ina hukuncin bayan an idar da sallah liman ya dinga yi wa mamu addu'a yanzu kar wani ya fahimci kuskure ba akan addu'a ake magana ba akan sigar addu'ar da kuma gurin da ake addu'ar kan wani ya je ya ce an ce addu'a ba kyau a'a ita addu'ar mutum bayan ya idar da sallah ya tsaya ya roki Allah bukatunsa na duniya da na lahira wannan babu babu ja malamai sun ce babu laifi mutum zai iya yi amma shin liman kuma zai iya juyowa ya dinga yi wa mamu addu'a ya ce a karanta kaza kafa kaza a karanta kaza kafa kaza daga ƙarshe kuma yi addu'a ana cewa amin liman ana yin a shafa to akan wannan sigar wannan yanayin shine ko da yake duk yawanci masallatan mu in ka je haka ake yi ana yin addu'o'i irin haka in ka shiga ƙauyuka da biranen ma wasu wurare da dama cikin masallatai za ga bayan an idar da sallah liman kuma yakan juye wa mutane addu'a to ko da ana yi ba lalle ne ya zama addini ba an fahimta tun daga shehu usman dan fodiyo yayi tsokaci yayi bayani akan haka kuma ya kawo maganganun malamai har da ma mazhaban mu ta malikiya da muke bi ita ma duk ta kyamace yin hakan kawai in liman yayi sallama ya sallama mutane kowa yayi tasbihin sa da ake yi bayan yayi tasbihi kuma ya addu'a sai ya tashi fa mustaqilin wa mustaktir wanda yake da lokaci zai tsaya ya ta addu'a ba iyakance masa ba wanda kuma shi yana da wasu uzurrukan yana so nan da na yi addu'a daya biyu cikin minti daya ya gama ya tashi ya tafi shikenan ina fata an gane kuma wannan yana daga cikin hikimar karatu shi sa ake so a dinga karatu karatu yana wayar da kan mutane ko da dai kaga ana yi ko da dai kaga ana yi to wannan baya zama dalili in ba shari'a ce ta ce a yi ba akwai abubuwa da dama da an taso an ga ana yi to amma ba lalle bane ya zamanto suna da makoma da madogara a shari'a ɗaya kenan sannan wani abun kuma ana yi amma malamai saboda babu wani nassi ƙararar da ya ce a yi ko kar a yi malamai yawanci sai suka yi saɓani wasu suka ce a yi wasu suka ce kar a yi to hikimar yi maka karatu kai kuma shine in ka ɗauki ra'ayin waɗanda suka ce kar a yi to kar ka yi faɗa da wanda suka ce kuma a yi an fahimta a inda malamai suka yi saɓani inda ba a samu wani nassi ƙarara ba so kai kanka ana wayan maka da kai na ka iya zama da wanda kuka samu bambancin fahimta an fahimta ba lalle ba ne sai yadda ka fahimta kowa ya fahimci haka in kuma ba a fahimce ka ba kuma allahumma salli ala a zama lafiya wannan ba haka ake addini ba da haka ka fahimci cewa fahimta fuska ce ta iya yiwa abun ya taho haka kai ka kalle shi ta nan wani kuma ya kalle shi ta nan duk abu ɗaya kuke kallo sai dai wannan shi ta nan yake kallo baya kallon menene a nan wani shi kuma ta nan haka yake kallowa baya kallo nan to idan mutane suna fahimtar a ce malamai sun yi saɓani akan kaza in dai har su kansu malamai suna yin saɓani akan wasu matsaloli to mu dan me yasa dan mun saba kuma ba za mu zauna lafiya ba ku fahimci yana daga cikin fikihun wannan littafin ya gaya ma ba fa ra'ayinka ne kaɗai ra'ayi ba ba kuma kai ra'ayinka ne kaɗai malamai suka faɗa ba wasu sun faɗi wani ra'ayin ba naka ba shi yasa wani malami ya wani littafi an ra'ayi wa ra'ayul akhar kuma in ka saba da irin wannan ba haka dinga rigima da mutane ba kuma za ka dinga ganin is normal illa iyaka kawai abin da ba a so ra'ayin riƙau ba ka da dalili ba ka da madogara ka kafe ka ce haka kai haka ka taso kaga ana yi to wannan ko addini ba haka yake ba sai dai a ce to kai kuma ɗan kama karya ne ba addini kake ba ka ce kai yadda ga wani ya zo da dalilai da hujjojin da ke nuna cewa abin da kake yi kuskure ne ga inda daidai din take kuma kai ba ka da daidai din kawai akan kuskuren ka ce kuma haka zaka tafi to wannan kuma ba addini kake ba ya zama shirme kenan amma kaji har tun da kan sahabbai ana samun sabanin fahimta wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza tun har a tafsirin qur'ani mun sha ba da misali ana yanzu sayyidina ali sun samu sabanin fahimta da shi da abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas shi yana ganin kaza sayyidina ali shi kuma yana ganin kaza kuma haka bai sa sun yi fadawa bai sa sun samu sun daina magana ba bai sa an dinga yi wa juna raddi a masallace ba saboda me karatun ya yalwace su din da kaji ana ta rigima da husuma karatun ne dan kaɗan kuma dawa ba ya ce karamin sani kukumi iya ɗan abin da ka sani sai kake ganin gaba ɗaya kamar ka kewaye komai da sani sai ka zama kamar wanda ya samu taɓin ƙwaƙwalwar nan ya ce saluni amma dunal arshi da ya tumbatsa ya ɗan abin da ya karanta sai yake ganin shi fa ba wata fatawa alhawi lil fatawi duk abin da kuka kawo na fatawa ya sani da haka da ya bunƙasa sai ya ce wa ɗalibansa saluni amma dunal arshi tun daga al'arshi abin da ya ƙasa duk kuna in kuna tambaya ku yi daga al'arshi zuwa sama ne kanka tambaye shi amma amma dunal arshi tambaye shi an fahimta to idan muna ta'ammuli da irin wannan abubuwan za mu dinga fahimtar yadda addini ke tafiya wasu matsalolin an yi ijima'i a kansu wasu matsalolin kuma malamai saɓani suka yi wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza kuma malaman nan ba wanda yake saɓani don son zuciya kawai don ya ɓata maka rai ya saɓa ma kuma ba za ka taɓa sani bambancin saɓaninsu da irin namu kenan ba za ka taɓa samun saɓani na san rai zuzutun san zuciya kawai mutum ya saɓa maka tun da ka yi nan to wallahi ba ku taba hada hanya ba shi kuma nan zai to a addini ba a haka ana iya a hadu in an jima kuma wani lokaci wata matsala ta zo kuma ku rabu kai kai nan kai kai nan kuma an jima za ku sake haɗe a wata matsala kuma ba a tattaunawa tattauna ta ilimi don a ƙure wani to ire-iren wannan karatukan za zai gaya maka har sahabbai sun samu saɓani a matsala kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza kuma suna gaisawa suna fahimtar juna suna cin abinci tare suna auratayya suna mu'amalolinsu suna komai to in ka saba da irin wannan karatun ka ji an ce malam wane ya ce ashe ba shi kuma malam wane ya ce kaza dan ba shi shi kadai bane malami malam ya fahimci kaza malam wane shi kuma ya fahimci kaza to in kana ji jin irin waɗannan abubuwan da ba za ka dinga samun kanka cikin rudu da ainihin abun nan ba ya zama to iya dan abun da ka sani ta wani aka ce wai bai taba gani ba makaho ne Allah ya halice shi a ran nan kawai sai Allah ta'ala ya bude mai idansa yana bude idan idan yana buɗe ba abin da ya gani sai zakara sai kuma idan ya kuma rufiya shi fa a duniya da abin da ya sani zakara kawai ya sani da aka in ka zo ka ce masa ai akwai wata dabba giwa kai ka girman ta ko sai ya ce ta kai girman dan zakara ina fata an gane in ka zo ka ce ai akwai wata dabba mai kafa hudu wato jimuna mai kaza tana da abin nan kauna tana da girma tana da kaza sai ce ta kai girman zakara da shi iya iliminsa zakara kawai ya gani daga nan kuma bai kara ganin wata halitta ba sai idan sai rufe to haka mai karamin sani yake ya nan abin da yake gani kawai ya nan yake gani sai ga komai ya kewaye shi da sani Allah ya kiyaye قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال البرزلي ومما أنكره أيضا يعني الرجراج الدعاء عقب الصلاة إما مطلقا وإما على هذه الصفة الخاصة التي الناس عليها اليوم يتي إمام البرزلي ومما أنكره ينا دقتشن أبن دي إنكاري أيضا هرو يو يعني الرجراج معنى مال الرجراج ينا دقتشن أبن دي كي إنكارنسا الدعاء عقب الصلاة ين الدعاء باين أن إدد صلاة imma mutlaƙan ko dai yana inkarinta kwata-kwata mutlaƙan saki ba kaidi ko kai kai kadai ko kuma liman da zai jagorance ku wa imma ala hadhihi sifatil khassa ko kuma a'a yana ainihin wato yana karhanta yin addu'a a bisa irin wannan siffar alkhasat ke bantacciya allatin nasu alaiha yawm wadda irin mutane wadda mutane suke yin irin ta a yau wato malam rajiraji duk yana daga cikin malaman dan fodiyo da yake kawo maganganunsa a cikin wannan littafi ya ce yana daga cikin abubuwan da shi malar rajiraji yake yin inkarinsa shine yin addu'a ta irin sigar da mutane suke yin addu'a bayan an idar da sallah liman ya dinga jagorantar mutane ainihin wato addu'a sun mazakarar burzuli min hilyati annawawi sannan imamul burzuli ya ambata ya kuma kawo magana daga cikin wani littafin hilyatun nawawi a hadithar du'a ya kawo hadisan da suka yi maganar addu'a duburar salati bayan an idar da sallah min haisu wahiya kathira ta yadda addu'o'in da ake yi bayan an idar da sallah suna da yawa hadisai sun zo da addu'o'in suna da yawa addu'o'in ba irin wannan inda shi yasa suka ce duk lokacin da kai wanda kai wani abu a ibada wanda ba shi annabi ya ba to za ka ga ka ture na annabi ne kai wannan domin in dai sunan abin addini ne to akwai yanda annabi ya ce a yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da zarar kaki kaki yin na annabi sallallahu alaihi wasallam to zaka yi na shedan ina fata an gane yanzu kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu bayan an idar da sallah ana yin sallama zaka yi istighfari sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalal wal ikram sai kuma me لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سننكم كيزو كذو كي ونن تسبيحا سورز kaga duk wayannan suna daga cikin azkar da aka ce bayan an idar da sallah kai na fata an gane to kaga kenan ashe akwai abubuwan da shari'a ta ce bayan an idar da sallah ba liman ya zo yi muku wani abu daban ba a'a akwai abin da aka ce ku shagaltu da shi ga azkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar thumma qala sannan yace wa ammal in wa amma inkarul hay'atil khassa amma game da yin inkarin irin wannan sufar addu'ar keɓantacciya wadda liman zai zo ya ce a karanta kaza kafa kaza ko ya dinga addu'a mutane suna cewa amin فسئل عز الدين أن تنبي عز الدين بن عبد السلام عن الدعاء عقب السلام game da yaya hukuncin addu'a bayan sallama hal yustahabbu lil imam shin an so ne ga liman fi kulli salatin a kowace sallah aula ko kuma ba a so liman ya dinga yin addu'a bayan an idar da sallah a kowace sallah ba fa ajaba sai malam izzuddin bin abdussalam ya ce kana alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam ya kasance ya aci ba'da salam bil azkaril mashru'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawo azkar zikirrukan da aka shar'anta yin su bayan an idar da sallah thumma yastaghfiru talatan sannan yayi istighfari sau uku thumma yansarifu sannan ya juya ya tafiyarsa yana jagoranta addu'a kenan Izzuddin bin Abdulsalam babban malami ne aka ce shin yin addu'an nan da liman zai juye jagoranci mamudinsa ya musu addu'a bayan an idar da sallah a madadin a kyala kowa ya addu'a sai tashi shin yaya wannan an so liman ya dinga yi ne ko kuma ba a so liman ya dinga yi ya ce to dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata bayan ya yi sallama a sallah yana yin azkar ɗin da shari'a ta ce a yi har ma kuma yana yin istighfari sau uku bayan ya yi wa'annan azkar ɗin tun bayan sarifu sannan ya juya ya tafiyarsa waruwiya annahu kana yaqul an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana cewa rabbi qini azabaka yawma tab'athu ibadak annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin wannan addu'a rabbi qini azabaka yawma tub'athu ibadak ko yawma tab'athu ibadak wannan hadisin imam abu dawud a cikin sunan dinsa ya ruwaito shi cikin kitabu kitabul adab ma yaqulu inda nawm a cikin azkar din bacci hadisin hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan imamul munziri ya ce imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisin har yau har wa yau daga hadisin al-musayyib bin rafi daga hafsa shi ma ya kawo shi imamun nasa'i daga hadisin abi ishaq as-subai'i daga abi ubaida wa huwa ibn abdullah bin mas'ud wa rajulun akhar an al-bara bin azib wa lafzuhu yawma tajma'u ibadak haka ya kawo hanyoyin hadisan yadda aka ruwaito hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan zikirin rabbi qini azabak yawma tab'athu ibadak wa fi sharhi wal khairu kulluhu fi ittiba'i rasul sallallahu alaihi wasallam sai dan fodiyo ya ce alkhairi ga baki ɗayansa yana cikin koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi izuddin bin abdussalam karatun ka na ɗazu shin an so liman ya dinga yi wa mutane addu'a bayan an idar da sallah ko kuma a'a sai izuddin bin abdussalam ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallama dai ya kasance idan ya yi sallama a sallah yana yin azkar da suka zo a shari'a yakan yi istighfari sau uku yayi waɗannan azkar din bayan yayi azkar din sai ya tashi ya tafiyarsa yana yin irin addu'ar da ake yanzu kenan to bayan ya kawo sai kuma yace wal khairu kulluhu fittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam alherin duniya da na lahira gaba ɗaya yana tattare da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani tsira babu wata rabauta a cikin saba annabi sallallahu alaihi wasallam da kowace irin manufa mutum zai saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wala ba hikima a ciki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka turo ya koya wa mutane addini Allah ta'ala ya ce wa in tudiuhu tahtadu idan kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun shirya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kawo mutane duk abin da suke da bukata a addini ya aka saukar da aya al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan a hajjin ban kwana annabi sallallahu alaihi wasallam ya doguwar huduba bayan ya gama huduba ya ce na isar da sahal ballagtu na gama isar da sako sahabbai suna kuka suka ce ka isar da sako ya ce Allahumma shahad Allah ka zama shaida to sai bayan ya tafi kuma sai a zo a ce ayi kaza ayi kaza kuma sunansa addini kuma in ka ce ba haka ba kuma a ganka kai ne bai bai in ka ce a koma wanda annabi ya ce ayi kuma sai a dinga ganin ka zo da fitina ka zo da wani sabon abu yanzu komawa ga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shine abu sabo amma ya zaka yi tunda shedan ya riga ya alkawari ya ci alwashi ya shiga cikin aljanna ya fito da annabi adam sai kai da kake hausa dan fulani kai ne zaka gagare shi da addu'a kawai shi za yana nan ba bacci ba dare ba rana yana ta kokari ya ga cewa ya farauci mutanen da zai farauta in ba haka ba ya za a zo a ce maka ga original wannan jabu ne kuma ka zaɓi jabu wa hal tum hal haqiqatu bil majazi wannan original ne daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma gashi nan dai to mai hankali har sai an ce zaɓi ɗaya ai kowa ya san cewa duk musulmi na gari na annabi zai ce ina yake shi sa kullun zaka ji magaba sahabbai yaya annabi yake yin alwala ya annabi yake kwanta har rahoton gidansa ana zuwa ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaza in annabi ya shigo gida sallallahu alaihi wasallam yaya yake yi aka tambaye ana tambayar matansa saboda an gama gamsuwa cewa ba za a zauna lafiya ba sai an koma kan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali sai an koma kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa alfazazi a gurare da yawa ya faɗi irin wayannan baitukan a wani gurin yace sa'adatuna mashrudatun bittiba'ihi a wani gurin yace fa ma sahha anhu min hadisin fadin bihi a wani gurin yake cewa faman a wannan faman hada anhu fai asu min falahi a wani gurin yace laqad kana rasul laqad faza man kana rasulu imamahu a gurare daban-daban alfazazi shi ma a cikin ishiriniya ya yi ta kakkawo irin wayannan abiyat din da suke nuna cewa al'umman musulmi wallahi ba za su tsira ba ba za su rabauta ba sai sun koma kan koyarwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a ajiye an taso an ga ana yi a koma addini in a kan harkokin yau da kullun ne ka je ka koyi yadda kaga ka taso kaga ana yi amma addini a ana koyonsa ne daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata shi sa imam malik ya ce abinda bai zama addini jiya da shekaran jiya ba fa yau fa ba zai zama addini ba fa addini nan fa ya cika fa duk abin da aka kawo fa addini ba zai karbe shi ba fa in dai zo nazo addini ya cika sai dai in kana ta baba cewa bai cika ba ko kuma kana tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bai gama isar da sako ba to wannan kai kuma ka ka shiga wani layi daban amma matukar ka yadda annabi ya gama isar da sako addini ya koyar da shi ya ce babu wani abu da zai kai mu aljanna sai da ya gaya mana ba wani abu da zai kai mu wuta sai da ya koya mana cewa mu kiyayi kaza zai kai mu wuta to sai bayan ya wuce sai kuma wani ya zo ce to ga wani abu shi ma in kuka yi zai kai ku aljanna to kaga wannan indirectly kenan annabi ashe akwai wani abubuwa da ya dan kokoye bai faɗa ba to yanzu ka tuhumi annabi da yana koye ya koye sako wannan kai kuma ai kaga sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka wallahi akwai taimaka maka ake kullum da ake so a sada ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ka koyi addinin ka kai tsaye daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam taimakon ka ake kullum a haska maka ba wai ka zo kai koyi da ni ba ko kai koyi da malami na a'a kai koyi da malamin malamai shehun shehun nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi kadai ne shehin da duk musulmin duniya sun yi ittifaki sun yarda da shi amma kila shehi na ko malami na baka yarda da shi ba kamar yadda ni ma ba lalle in yarda da shehin ka ko malamin ka ba amma da kai da shehun ka da malamin ka da ni da malami na da shehu na duk mun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan a can ba mu da rigima mu koma wanda ba ma sabani na fata an gane Allah ya sa mu dace wa fi sharhi al-manhaj al-muntakhab ya zo cikin littafin sharhil manhajil muntakab li ahmad bin ali bin abdurrahman al-manjuri wasu ila anhu ba'da mutaakhir tunisiyin wasu ila za ku ga ya sa sa'ala ku gyara su ila wasu ila masu littafi marasa littafi ma ya kamata a sai littafi karatun ya fi daɗi da littafi a ganka koma yake dinga nazari karka ya ce wani da yake cewa karatun gyaɗa kai karatun gyada kai shine ba littafi kawai dai kai haka amma an kana duba akwai albarka cikin dubawa shi ma za ka samu ladan kana kallon hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai kara maka haske kuma kai ma kila daga nan sai ka ga sai ya fi zama kila kai ma abin da ka ji ka karar da wani da aka daure a samu littattafan na ga marasa littattafan sun dan yawa Allah ya bada ikon mallaka yake cewa ya zo cikin littafin sharhin manhajil muntakab na Ahmad bin Ali bin Abdurrahman al-Manjuri yace wasu ila anhu ba'da mutaakhirit tunisiyin an tambaye shi game da wani cikin malaman karshe-karshe da suka zo a cikin ƙasar Tunis ma'ana malaman malaman Tunis akwai wani daga cikin al-mutaakhiri malaman karshe na Tunis wa nassuhu ma taqulu fi du'a an fahimta ma'ana an tambayi wani daga cikin malaman ƙarshe na tunis game da yin addu'a ta irin wannan sigar ko kuma yin addu'a bayan an yi sallah liman yana yi mamu suna cewa amin sai aka tambayi wani daga cikin almutaakhir tunisiyin wani daga cikin malaman karshe-karshe na ƙasar tunis tunisiya kenan ko wa nasuhu ga nassin yanda aka tambaye shi aka ce ma taqulu fi du'a'i dubura salawati akramaka Allah me zaka iya cewa yaya halatti ko kyawun yin addu'a bayan salloli ko a zahar la'asar magariba isha da asuba ko kuma ta juma'a da sauransu wannan su yi aminu na mutane suna amin liman yana addu'a mamu suna amin ina hukuncin haka kama huwa adatun nasi kamar yadda wannan shine al'adar mutane filbiladi a wannan gari na tunis hal huwa sunnatun au bid'atun mustahsana shin yin addu'a ta irin wannan sigar shin sunna ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam da magabata na kwarai haka suke yi ko kuma bid'a ce in kuma bid'a ce to mai kyau ce ko kuma bakar ce wa kadhalika basdul akuffi fi du'a haka shimfide hannu wajen yin addu'a daga hannuwa shimfida su wajen yin addu'a fa ajaba wannan babban malami sai ya amsa ba'da salati ala alwajhi alladhi dhakartu bid'atan sai ya ce to yin addu'a bayan an idar da sallah ta irin wannan fuskar da ka ambata a tambayar ka bid'a ne kenan kawai ba addu'ar ba ce bid'a yin ta ta irin wannan salan da ka yi tambaya yanzu liman yana jagorantar mutane mamu suna cewa amin ya ce bid'a ne ƙalal burzuli sai malam burzuli ya ce lam yujib an su'alihi kullihi kaga shi malamin da aka tambaya bai amsa tambayar mai tambayar ba gabaki ɗayanta li'annahu domin shi malamin lam yubayyin bai yi bayani ba a cikin amsar hal huwa bid'atun mustahsana aw la domin shi mai tambayar ya ce shin sunna ne ko kuma bid'a in bid'a ce shin mai kyau ce ko ba mai kyau ba ce to sai malam burzuli ya ce amsar a dunkule malamin ya bada ita ya bada wani bangare na amsar amma bai bayar duka ba domin bai bada amsar shin bid'a ce mai kyau ko kuma a'a intaha wa fi sharhi al-madhkur a cikin sharhin wannan magana da aka ambata anna imaman taraka du'a ithra as-salati bil hay'ati al-ijtima'iyya al-ma'huda fi akthar al-bilad wani liman ya daina yin irin wannan addu'a da ake bayan an idar da sallah ta irin wannan siffar da aka saba da ita a cikin mafi yawan garuruwa wace iri kenan ya du'ul imam liman yana yin addu'a wayu aminul hadirun mahalarta waɗanda suke gurin su kuma suna cewa amin wa yusmi'ul musmi'u zakara shi kuma yana jiyarwa fatiha kaba kaza in liman ya faɗa salatin annabi goma da makamantan irin wannan ma'ana shi akwai wato zakara yana ma isar wa mutane abinda liman ya faɗa game da jam'in addu'a in kana in akwai zakara kenan a gurin wasara hadal imam idan sallama min salati sai wannan liman ya kasance idan yayi sallama a sallah kama kawai sai ya kiyin addu'a sai ya tashi ila nahiyatin ya tafi wani bangare min nawahil masjid daga bangarorin masallaci aw madha li hajati ko ya tafi wajen bukatarsa kawai wa adda fi'lan nasi kuma wannan limamin ya kirga aikin da mutane suke yi na irin wannan ayi addu'a bayan an idar da sallah ta sigar jam'i bid'atun muhdatha wannan limamin da aka tambaye shi ce wannan bid'a ce farariya bid'a bid'a ce wadda magabata na kware ba san ta ba an bayyanta magabata na kware ba su taso sun ga cewa in an idar da sallah ana yin addu'a ta irin wannan sigar ba layan bagi an tufa'al don haka ya ce baya kamata baya halatta an tufa'ala a aikata haka balli man sha'a an yadda uwa hina idin linafsihi bi gairi hayatul ijtima fa an kara alaihi zalik yake cewa amma وأدت فعل الناس بدعة محدثة لا ينبغي أن تفعل بل لمن شاء أن يدعو حينئذ لنفسه بغير هيئة الاجتماع yake cewa amma wanda yake so ya addu'ar su shi a karan kansa wato ba ta sigar yinta a jam'i ba tare da liman wannan yana da damar haka fa an kara alaihi zalika faƙala haza huwa sawabu sai ya masa inkari akan haka faƙala haza huwa sawabu hasaba ma nassa alaihi ulama yake cewa a wannan shine yafi zama daidai hasba ma nassa alaihi ulama bisa ga abinda malamai suka nassanta kar ayi addu'a ta sigar jami'i fa balagati shaykhu shaykh al-ustad aba sa'id bin lub sai wani malami da ake kiransa shaykh ustaz aba sa'id bin lub sai labarin wannan fatawa ta kai kunnansa cewa akwai wani liman ko wani malami an tambaye shi game da yin addu'a ta sigar jam'i liman yana yi mamu suna cewa amin amma ya ce bid'a ce fa an kara tarkar du'a shi kuma sai yayi inkari akan kin yin addu'a bayan an idar da sallah inkaran shadidan inkari mai tsanani wa nasaba zalika al-imam ya kuma danganta wannan limamin wanda yake kin yin addu'a ila annahu cewa shi wannan liman min alqa'ilina yana daga cikin waɗanda suke cewa inna du'a la yanfa'u wa la yufidu addu'a ba ta da amfani ba ta da wata fa'ida kun ji ko shi yasa nake ta maimaita wannan magana dan wani kila baya masallacin yana gefe amma zai zai kila zai fahimce ni ni ma irin wannan yace kaji an ce kaji su sun ce addu'a ba kyau kaji shi ma wannan shi liman wato imaman tarakar du'a asalin kisa kenan limami ne ya daina yin addu'a kwata-kwata da an idar da sallah ya tashi ya tafi sa irin wannan addu'a ta liman yana yin addu'a ma mu suna cewa amin da haka in ya gama addu'a sa ko kuma ya koma gefen masallaci ko ya tafi wajen harkar sa kawai ya kuma kirga irin wannan yanda mutane suke yi din na ayi liman yana yi ma mu suna cewa amin yace bid'a ne bai kuma kamata a dinga yi ba amma wanda yake so ya addu'a shi shi kadai zai iya yin addu'arsa shi kadai to bayan yayi wannan bayani yace kuma wannan bayanin shine daidai to sai shi kuma wancan malamin ustaz Aba Sa'id bin Lub shi kuma sai ya ji labarin cewa ga abinda wancan limamin yayi kuma ga abinda ya faɗa to fa an kara tarkar du'a inkaran shadidan shi kuma wannan malamin ustaz Aba Sa'id bin Lub sai ya inkarin kin yin addu'a bayan an idar da sallah inkaran shadidan inkari mai tsanani kuna fahimtar maganar wa nasaba zalikal imam kuma ya danganta wancan limamin da yake kin yin addu'a kuma ya ce ma bid'a ce sai shi wannan malamin ya danganta wancan limami ila annahu min alqa'ilin ya ce ku kyale shi yana daga cikin waɗanda suke cewa inna du'a la yanfa'u wa la yufidu dama su ne masu cewa addu'a ba ta da wani amfani ba ta da fa'ida a daina yi yanzu kowa yarda da wannan a ce maka addu'a wani ma zai ce to mu dai zamu kaji su addu'a wai addu'a bayan an idar da sallah yana daga cikin suna cikin masu cewa addu'a ba ta da amfani yanzu ku kowa yarda addu'a ba ta da amfani ha ba za mu yarda ba to kun gani za ka mu ci gaba da addu'an mu kawai kaga shikenan an yi falsafa an wuce ba fa dalili ya kawo kawai wannan ya da wata magana ya jajjona maganganun su shikenan yanzu ku kwa yadda a ce ba za a yi addu'a ba to mu za mu ci gaba da yin addu'a na fata an gane to fattar ku laisa bi mujibin sai ke cewa ولم يبال أن قيد في ذلك تأليفا سماه لسان الأذكار والدعوات مما شرع ko shuri'a fi adbari salawat wannan malami fi bai haƙura da wannan inkarin ba shine ma'ana bayan yayi wannan fada sai ya ce walam yubali bai tsaya wata wata ba bai tsaya wani kulawa ba ma kawai an kayyada fi zalika ta'alifan kawai sai ya kayyade wani littafi da ya wallafa shi sammahu sai sa wa littafin suna lisanul azkar wadda'awat mimma shuri'a fi adbaris salawat sunan littafin kenan lisanul azkar harshen zikiri wadda'awat da addu'o'i mimma shuri'a daga cikin abin da aka shar'anta fi adbaris salawat wato a ko kuma walam yubali an kayyada fi zalika ta'alifan shi wancan malamin limamin kenan bai tsaya ya saurari wancan mai yi masa raddin ba kawai sai ma wallafa littafi ya sanya masa suna lisanul azkar wadda awad min mashuriya fi adbari salawat dammanahu hujajan kathiran ala sihati man nasu alai a cikin littafin sai ya tattara hujjoji masu yawa da suke nuna ingancin abin da mutane suke kansa jumlatuha anna ghayata ma yastanidu ilayhi al-munkir ma'ana shi wato maganar wanda ya- wa kenan- kenan mun fahimci wannan gabar waye wallafa littafin shi mai yin raddin mai yin raddin shi ya wallafa littafin al-ustaz Aba Sa'id bin Lub kenan shi ya wallafa littafi mai suna lisanul azkar wa da'awat mimma shuri'a fi adbari salawat dammanahu hujajan ya tattara hujjoji kathiratan masu yawa ko kafiratun masu yawa ala sihhati man nasu alai yana nuna ingancin abin da mutane suke kai daidai suke a dinga yin addu'a liman yana yi wa mutane addu'a ma mu suna cewa amin جملتها أن غاية ما يستند إليه المنكر أن التزام الدعاء على الوجه المعهود إن صح أنه لم يكن من عمل السلف سيكا وتفلسفة أشكال التابن سيكي توا جملتها أدنقلي أن غاية ما يستند إليه المنكر واتو مقرر abinda wanda yake inkarin nan ya dogara da shi ma'ana gaba ɗaya a dunkula abinda wancan mai cewa kar a yi addu'a bayan an idar da sallah hujjojin da ya dogara da su annal tizama du'a cewa a lazumci yin addu'a alal wajihil ma'ahudi ta irin wannan fuskar da aka saba liman yana yi wa mutane addu'a suna cewa amin in saha in ya inganta annahu lam yakun min amali salaf baya cikin aikin magabata wanda kaga shi malamin shi limamin da aka tambaya ba haka yake nufi ba ko shi ya ce kar a yi kawai baya daga cikin sunna amma shi nan sai yake kokarin lakanta wato yake kokarin jingina wa malamin cewa makurar abin da ya dogara da shi shine wai lazimtar wannan addu'o'in ta irin wannan fuska ta ana addu'a liman yana yi mamu suna cewa amin in ma ya inganta to lam yakun min amalin salaf baya cikin aikin magabata in ma ya inganta to baya cikin aikin magabata sai ce fattar ku laisa bi mujibin lil hukumi fil matruki illa jawaza tark sai ce fattar ku kaga dai shi malamin ba cewa yayin magana ta inganta ba to mu dauka sai ce in an dauka ma ya ce hadis yin addu'a ta inganta sai dai baya cikin aikin magabata to in baya cikin aikin in ya inganta ya za a ce baya cikin aikin magabata ina fata an gane sai ce fattar ku in ma ya ce to ya inganta amma baya cikin aikin magabata ba a samu magabata suna yin haka ba to sai a ce fattarku barin da magabata suka yi ba sa yi laisa bi mujibin lil hukumi wannan baya wajabta yin hukunci fil maturuki akan abin da suka bari din dan an samu magabata ba sa yin wani abu barin wannan abun baya sa kuma a- baya wajabta kai hukunci akan wannan abin da suka bar shi kace babu shi akwai shi kawai su ne ba sa yi to kwa kaga a sunna irin ta magabata ba zai yi a ce abu ya tabbata kuma ba sa yi a ce abin ya tabbata a addini amma kuma ba sa yi haka ɗabi'a magabata take ba haka take ba to sai ya ce fattarku dan an ce wani ya inganta amma magabata ba sa yi sai ya ce to ai barin magabata ga wannan abun laisa bi mujibin ba wai yana wajabta alhukumu yin hukunci fil maturuki akan wannan abin da suka bar shi bane illa jawazar tark sai dai kawai sun ƙi ne don su nuna halaccin ya halatta a- a bari ma'ana ya halatta a yi ya halatta kuma ka bari shi sa in aka ce abu ya inganta amma magabata ba sa yi to abinda wannan yake nufi shine ya halatta ka yi ya halatta ka bari wantifa alharaji fihi da kuma kore kunci da takura a cikin wannan abin khasatan musamman ba wai ana so a yi hukunci don sun bar abu kuma a dawo kan wannan abin da suka bar shi a ce babu shi a wani lokaci magabata sukan bar abu don su nuna halaccin barin don mutane kar su ɗauka wajibi ne in ka yi babu laifi in ba ka yi ba babu laifi kun fahimci azancin da malam yake so ya yi to wa amma taharimu aul karaha fala yace amma game da a ce wannan abun haramun ne ko makaruhi ne a'a ba haramun bane ba makaruhi bane la siyama yace musamman ma fi ma lahu aslun cikin abin da yake da asali jaliyin kuma asalin wanda yake jaliyin karara a cikin addini ka du'a kaman addu'a a ce wai ba ce ba bid'a ce kaga gaba ɗaya ya ɗauke mawdu'in da ake magana ya kai shi wani guri shi wannan malamin abu abu nan ustaz wane ne abba sa'id bin lub duk maganganunsa ne nan yana kokari ya ce wancan limamin da kuka ga baya yin addu'a kuma ya ce bid'a ce to shi ai kawai hujjarsa shine ya inganta yin addu'ar amma magabata ba sa yi to in magabata ba sa yi wannan sai kuma a wajabta hukuncin akan abin da ba a yi ya ce in ba sa yi to in aka ce abu ya inganta magabata ba sa yi tana iyawa ba sa yi ne don su nuna halacci ba wajibi ba ne wannan abu in kun ga dama ku in kun ga dama kakku ina fata an gane sai ya ce to in ku haka maganar take to zancen a ce addu'ar da liman zai yi mamu suna amin ko a ce mata haram ko makaruhi fala bai mata so ba ma musamman ma fi ma lahu asulun jali ga abin da yake da asali karara ka du'a kaman addu'a fa in sahha in ya inganta anna salafa cewa magabata lam ya amadu bihi ba su aiki da wannan magana ba cewa ba sa yin addu'a bayan an idar da sallah ta irin sigar da ake yin jam'i to ai faqad amila salafu mimma lam ya'mal bihi man qablahum to ai su ma magabatan sun aikata abin da magabatan su su ma ba su yi ba Allah ya sa kuna bin karatun nan dake dake in an ce to eh an yadda din magabata ba su yi wannan ba sa yin addu'a liman yana yi mamu suna cewa amin ba sa yi to ai su ma magabatan da ake magana in irin su imam malik ne ko tabi'ai ko ai su ma sun yi wani abu da sahabbai na gaban su ma ba su yi ba in kuma sahabban ne su ma sun yi wani abu da na gaban su annabi kenan sallallahu alaihi wasallam bai ba mimma huwa ja'izun daga irin abin da ja'izi ne ya halatta sai ya bada misali ka jam'il mushaf kamar tattara alkur'ani sun mana ƙaɗihi sannan yi masa ɗugu ai da ƙur'anin ba ɗugu wa shakalihi da yi man wasali ai da ba wasali ba ɗugu ba wasali sun mana ƙaɗil ayi sannan yi wa ayoyin ɗugu ca a yi mata ‘ya'ya guda uku ta a yi mata ɗugu biyu a sama ya a yi mata ɗugu ɗaya a ƙasa fa'un in warshu ne ya mata ɗugu a sama in hafsu ne ya mata ɗaya warshu ya mata ɗugu ɗaya a ƙasa hafsu ya mata a sama in kafin ce ɗugu biyu a sama abin nan hafs in warshu ne ya mata ɗugu ɗaya a sama ko sun malfawati sannan mabuɗan ayoyi mabuɗan surori wal khawatim da kuma ƙarshen ayoyi wata hazibin ƙur'an da yawan ƙur'ani hizifi-hizifi wal ƙira'ati fil masjidi da karatu a cikin masallaci shi ma wata sami'il mu'azzini takbiral imami da kuma zakara ai magabata ba su yi zakara ba zakara ba fa na kaza wanda ake ci ba zakara wannan wanda in an yake daga murya yana isarwa mutane wa tasmi'il mu'azzin sannan ba a samu mai wato ladan ko zakara yana daga muryarsa dan ya isar da kabbaran liman ba wa tahsiril masjidi da kuma yawan masallacin ku shimfiɗa duk da kukai duk magabata ba su ba kwashe wannan kafet din ku ɓanɓare tayil tayil din duk da kukai iwada tahsib mai a madadin rairayi da ƙasa da da za ka gani a cikin masallatai duk yanzu an shimfiɗa shimfiɗa wata aliƙi turayya da kuma wato sanya makala fitulu masu haske ga sunan duk fitulu sun haska ku wa naqashi darahim wa dananil bi kitabillah da kuma yi wa kuɗi rubutu a rubuta wata aya a jikin kuɗi dirhami ko dinare ai duk wannan magabata ba su ba kuma wannan yana daga cikin abubuwan da wani lokaci in ana maganar bid'a za ga irin waɗannan abubuwan mutane suna ana yawan ba mutane waɗannan a matsayin makami da zai sa a yi bid'a in ka ce kar a yi bid'a to ga wasu abubuwa nan a yi su ma da bid'a ne shi sa duk wanda yake tare da mu lokacin da muka karanta farkon littafin a wannan mukaddimar ina jin wayannan abubuwan ba bukatar sai mun maimaita su ya san yanda aka mu'amalanci wannan matsaloli da kuma yanda malam ya ɗauko su mun ɗauko al-i'tisam littafin nan na al-i'tisam na Abu Ishaq shafi'i Shatibi ya kakkawo waɗannan duk waɗannan suna cikin masalihul mursala ba sa cikin waye kace bid'a ne masalihul mursala ne an fahimta wata masalaha ce kawai saboda a ji daɗin rayuwa sai a yi wasu abubuwan da haka yanzu wanda ya iya karanta alkur'ani ba ɗugo ba wasali ba dungun ayoyi ko surori ko wani abu mai kama da haka da wanda shi bai iya ba sai da aka yi masa wannan ɗuge-ɗugen ya zo iya karantawa da wancan da ya karanta alkur'anin ba wannan yake karanta daidai da wannan da baya karanta baya iya karanta sai da aka yi masa wannan aikin lada na me fifikon ladansu duk me suka karanta maslaha ce ta sa saboda an fahimci addinin nan yanzu wayanda ba wayanda ba larabawa ba sun yawa a lokacin a cikin sa su larabawa suna zan inda ka ga sakandami haka rubutun yake kawai in mutum ya sa alƙalamin sa sai ya je karshen sadara da sinun da fa'un da haka haka zaga duk ana ta haɗewa kamar yadda kaga sakandami haka ake rubutun da to yanzu kaga kamar irin rubutun china yanzu saboda Allah an ba koya ma aka yi wannan karatun yan cana din baya kake gani na'am aka ga ba zai karantu ba to haka su ma dan haka lokacin su larabatin da da harshen su aka saukar da alqur'anin haka suna iya karanta kayan su suna iya karanta to da aka fara samun wayanda ba laraba ba sai zaman toto karantawa zai yi wahala shine fa aka yi masa wannan hidimar aka yi digo dan a nuna maka wannan harafin kaza ne wannan ga yanda ake faɗin sa kaza ne maslaha ce wannan ba za ka ce wanda ya karanta shi da digo da wanda ya karanta ba digo akwai fifikon lada ba maslaha ce kamar yadda yanzu da aka sa mana fitila maslaha ce yanzu da wannan masallacin da aka sa fitila da wanda ba sa fitila ba meye bambancin sallah a ciki wannan da aka sassa muku fitulu ku suka haska kawo kuka yi sallah a ciki da wancan wanda su fitila kwai ce irin ta da ko a ci balbal da suka yi sallah ku lada nawa kuka dara su wanda suka sa fitila sun sa da niyyar cewa an sa fitila nan za a samu lada sama da wanda in ba a sa ba ba za a samu ba wayannan duk suna cikin masalihul mursala sannan tattara alkur'ani a cewa bid'a ne tattara alkur'ani tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam alkur'ani yake a tattare amma yan ana yawan kawo wannan misalin ai alkur'ani shi ma bid'a ne tattara shi to da ya yake a tattare yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sakatarori in aya ta sauka zai ce ku rubuta zai gaya musu har ma ya ce to wannan aya da ta sauka tsakanin aya kaza da ta kaza nan za ku sata an fahimta mai rubutu a abin nan allon kafaɗar dabba na yi mai rubutu a kirgi na yi mai rubutu a abin nan abubuwan saboda ala kayayyakin rubutun a wannan lokacin irin wanda suke da shi ken inda akwai takarda irin tamu wannan da injin ɗab'i a wannan lokacin shi za su da haka yanzu maslaha ce mursala wadda ta sa kuma yanzu da aka samu injin ɗab'i aka ce to maimakon a zo a yi ta rubutu da hannu ga injin ɗab'i ba kamar yadda ake faɗa ba cewa alkur'anin mu na gida wanda aka rubuta shi da hannu da wanda kuma aka buga shi da inji waya akwai bambanci saboda haka wanda ya ko sauka za ka yi ko kirawo alarammomi za ka yi ma sauka to a zo da bugun gida bugun hannu wato kamar an nuna addu'a ta fi zama mustajaba rubutun hannu kare-kare manya-manya an fahimta to me bambancinsa da wanda aka zo da shi a buge da inji ya buga shi diya sunansu alkur'ani ne dukansu wannan yana daga cikin abin da ake kira masalihul mursala ko kwanan bayan lokacin da muka yi wata lakta wani dan uwa ya zo yake tattaunawa da limamin wannan masallacin akan wannan masalolin sai ta kakkawo wayannan misalan saboda wani baya so ya dinga jin ana zungurar bid'a ana cewa kaza bid'a shi da an yaka maimakon kuma in an ce abu kaza sunna ne wai baya farin ciki sai in an ce abu kaza bid'a sai ransa ya baci na fata an gane Allah ka shiryar da mu Allah ka samu gane abun shirya ce daga Allah in Allah ta'ala ya shirye ka shikenan wanda kuma Allah bai shiryar da shi ba bayan da zaka yi da shi amma abubuwa irin waɗannan duk kaga mun wuce irin wannan mun yi bayani cewa ba za ka kawo mutane ka ce ai da ba lasifika lokacin annabi in kun ce komai bid'a ne waɗannan abubuwa waɗanda suke abubuwa ne na rayuwa na yau da kullum ita bid'a shine abin da aka raba shi aka jingina shi da addini yanzu da kake da waya ya na bada misalin wancan lokacin da kake da waya da wanda ba shi da waya me fifikon ladan kai da kake da waya lada nawa ake rubuta ba sakamakon rike waya shi kuma wanda ba shi da waya zanubi nawa ake rubuta masa saboda ba shi da waya waya masala ce naga ina da asamen da ita na sai waya nake bukatuna da ita wancan kuma ya ga shi ba ya da wani asamen da waya aka bai siya ba me ya ciki an fahimta aka zo aka sa lasifika muka yi karatu aka ɗauke wuta ya mu ci gaba da karatunmu a haka da haka wannan suna cikin abubuwan da in an baka misalansu duk wanda zai zo dinga kama irin wannan masalihul mursala ne a daina hawa motoci a yi zamu annabi sallallahu alaihi wasallam a koma a koma hawa jakuna da dawakai kaga ji mutum yana baka irin wannan misalin a koma a dinga hawa jakuna da dawakai da alfadarai ai ba C class ba wane ne ba duk motocin nan babu su abi da aka tunda kun ce a koma rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to har a koma duk kowa ya aje motar sa mai mashin suzuki ya aje suzuki za kawai koma ya siyo jaki kaga duk wanda yazo yana wannan kaga ba magana ce wanda ci ta jingina addini ba kawai wani abu ne kuma na rudu yazo da shi wa qala umar bin abdul aziz tahaddathu lin nasi aqdiyatun bi qadari ma ahdathu min al fujur وكذلك يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفتور yace wai sai ya ci gaba da kawo wace ai Umar bin Abdulaziz ya ce tahaddathu linnasi aqdiyatun ana kirkiro wa mutane wasu hukunce hukunce bi kadari ma ahdathu saboda gwargwadon abin da suka kirkiro min alfujuri na fajirci ga mutane sun shigo da wani shakiyanci sai a kirkiro wani hukunci da zai yi wannan shakiyancin nasu ba lalle sai shakiyancin kila shakiyancin da ya zama shakiyanci shekaran jiya yanzu ya zama a yau ya zama kauyanci da gidadanci yanzu wani sabon shakiyanci ne ya zo to sai kuma a kirkiro wani hukunci wanda ya daidai da shakiyancin da ake yau sannan sai ya ce kuma wa kadhalika ya hadusu lin nasi aqdiyatun haka ma ana kirkirar wa mutane wato hukunce hukunce bi kadari ma ahada su gwargwadon irin abin da suka kirkiro min al-futuri na yankewa daga addini umar bin abdulaziz kaga wannan magana tasa daban kuma inda aka sata daban amma a addini yanzu ka sake kawo wa mutane wani abu sabo saboda mutanen sababbi ne ba sahabbai bane ba lokacin sahabbai bane kace to sallar azhar din su ta koma raka'a takwas saboda su yanzu ba zafi akwai AC akwai fankoki akwai ventilation akwai kaza na'am ko kuma aikin hajji tun da yanzu ba a kafa ake tafiya ba a jirgi ake zuwa cikin awa hudu da wani abu ko wani abu mai kama da aka je aikin maka da haka ya kamata ayyukan aikin hajji su bambanta da lokacin da aka yi shi lokacin farko na addini ba za ka ji irin haka ba da haka ko da ka karanta wannan ba wai yana nufin cewa a dinga kirkiro mutane sababbin hukunce hukunce na addini saboda su sababbi ne sun zo a wannan karnin ko wannan zamanin ba ana fahimta waja'a anna afatul ibadati alfatra sai ya ce ai ya ma zo cewa afatul ibada wato aibu da illar ibada alfatra shine ainihin wato alfatra yankewa wannan yana daga cikin illar da ake samu aibu a cikin ibada shine kana yi ka yanke to a iya kirkiro wata bid'a dan ta zaburar da mutane su koma a to me zai hana a zaburar da su da sunna ina fata an gane a kwadaitar da mutane ga wata ibada mai falala sun ki sun daina yi to sai kuma sai a dawo da su kanta a faɗakar da su su koma su ci gaba da yinta wa fil qur'anil karim kuma cewa ya zo a cikin alqur'ani mai girma wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku yi taimakekeniya ku kama hannu da hannu akan albirri nagarta wa taqwa da tsoron Allah wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kar ku dinga taimakekeniya ku taimaki kar ku taimaki juna akan saban Allah da kuma zalunci da ketare iyaka suratul ma'ida thumma zakara anna fi tilka alhay'ati fawaid sannan dai shi wannan malamin duk cikin littafin sa ne aka ciciro wannan maganganun ina fata an gane shi ustaz Abbas Sa'id bin Lub duk maganganun sa ne nan muke karantawa sun mazakara sannan a littafin da sai ya ambata an na fitil kalhai'a to a irin wannan siffan ma da kaga liman ya jagoranci mutane a addu'a fawa'idun yana da fa'ida da yawa fa liman ya dinga yin addu'a ma mu suna cewa amin akwai fa'ida fa mithlu yace mithla misali anna aktharan nasi da yawa mutane la ya'rifu ma yad'u bihi mutum sai ga bai ma san me zai roki Allah shi ba mutum bai san yadda zai addu'a ba to kaga shi liman ya san yadda zai addu'a shi bai san wato shortcut da ake bi Allah ya amsa addu'a ba maliman ya sani bai san irin kalmomin da ake ziga Allah da su Allah ta'ala ya karba addu'a ba amma shi liman ya sani kaga wannan ma fa'ida ce tunda kai baka sani ba kuma karka dage ka sani tunda ga liman ina fata an gane limamin ka yana nan da haka shi zai dinga ya dinga shi ya san yadda ake yi a addu'ar sai ya dinga yin addu'a a madadinka wa yad'u bima la yajuzu ko kuma ga mutum ma yayi ya roki abin da baya halatta a roki Allah amma shi liman ya san abu kaza ba a roƙon Allah kaza yanzu ba za ka ce ya Allah ka sa zama annabi to kaga a iya samun shi a magana malam a iya samun wani saboda bambar ma da rashin sanin yadda zai yi addu'a ya roki Allah ya mai da shi annabi amma kaga liman ya zai roki Allah ya mai da shi annabi ko ya mai da mamunsa annabi to shi liman kaga ba zai roki Allah abin da bai halatta ba da kai ma mu da an yi sallama kawai ka zuba wa liman ido kawai aikinka amin ta malam ba ta shige amin abinda kawai ake so kenan kai ta cewa amin saboda na farko baka ma san yadda zaka yi addu'ar ba na biyu ka iya roƙon abin da baya halatta a roƙi Allah wannan abin sannan na uku kuma wa qadiyal hanu fi du'a za ka iya yiwa zai iya ma kai lahani ka dinga kuskure kana faɗar kalmomin ba daidai ba a cikin addu'ar taka shi ko liman kaga liman ne ya za a iya dinga lahani a cikin addu'a an fahimta zai yi addu'a daidai ba lahani sannan na hudu wa qad la yanbasidu lahu wahdahu fa idza jitama'a alaihi irtafa al mahzur wa qad la yanbasidu lahu wahdahu kuma zai iya yawa ma ba zai iya shimfida addu'ar yanda yake so ba in shi kadai ne kila abubuwa guda goma yake so amma bai san yanda zai sa su ba a arrangement an fahimta in series daga kaza sai kaza sai kaza sai kaza bai san yanda zai sa su ba sannan kila ma tun da larabci kila za a addu'an nan to kaga kila ba ma ya jin larabcin da zai ce ya Allah kuɗi nake so Allah ya'ya nake so Allah gidan haya ya dame ni gidan haya nake so Allah talauci ne kamar zai yi bayani ya Allah maɗaukakin sarki so nake ka fitar da kila duk ba shi da wani harshe da larabcin da zai wannan amma liman ya san bukatarsa an fahimta duk yana cikin dalilan da mala ya kawo fa idan ma'a alaihi idan waɗannan abubuwan suka tattaru a kan mamu kuma ya yadda liman ya jagorance shi saboda waɗannan dalilan irtafa almahazuru to abinda ake tsoro ɗin ya kau wa a tabi a haditha sai ya ci gaba da kawo hadisai fit du'a'i da suke maganar addu'a itirar salati bayan an idar da sallah wata awwala ya dinga yin tawilin kalamar salaf maganganun magabata wal ulama'i da maganganun malamai ya dinga musu tawili fi qiyamil imam min majlisi game da tashin da liman yake daga majalisin wajen zaman sa israr salami bayan an yi sallama ai kaga an ce liman ya tashi ko ya juya ko kuma ya tashi daga inda yake ya canza guri to nan ma da ya zo nan gurin ya dinga tawilin to da aka zo a nasi aka ce in liman yayi sallama ya tashi daga inda yake ko ya juya ko kaza shi kuma fa ya zaka ce nan ma ya dinga tawili ga tunda illiman ya tashi daga inda yake ina zai jagorance ku addu'a kuma ya ma tashi ya yi sallama kawai tsum ya tashi daga inda yake to wa kuma zai addu'a ai ba ya tashi daga inda yake yayi ta yin tawili fa ashkala fil mas'alati jiddan shehu usman dan fodiyo yace ya rikirkita mas'alar kware da gaske fa ashkala fil mas'alati jiddan ya rikirkita mas'alar kware da gaske intaha wannan shine bayanin shi wannan duk kokari yake wa wancan malamin limamin da in yayi sallama sai ya kyala limamin kowa ya addu'a sai tashi to duk raddi ake wa wancan limamin mai irin haka wa qala al-qarafi fi akhir waraqatin min al-qawa'id anna malikan kariha dhalika wa allalaha bima yaqa'u bidhalika fi nafsi al-imam min at-ta'azum kenan kuma limamin mazhabar mu imamu maliku imamu daril hijira alƙarafi ƙarrafi ya kawo cikin akhir warakatin ƙarshen warakatin min alƙawa'id ya ce anna malikan imamu na maliku ba kuri hazalika ya fi karhanta yin hakan ba ko kuma anan tawaye za wa malikiya sai dai allahumma in gaba ɗaya zaɓa malikiyar selection ake yi nan gurin eto malikiyar nan ta yi daidai da san ranmu mu malikawa ne nan kuma gaskiya imam maliku ba ma tare da kai sai dai in haka za ku yi a fatu mi nuna bi ba'dil kitabi bi ba'dil malikiya wa takfuruna bi ba'dil domin shi imam malik kaji dai wa allalaha kuma ya kawo illar da ta sa ya karhanta haka yace bima ya ka'u saboda abin da ke faruwa bi zalika dalilin hakan fi nafsil imam a zuciyar liman mina ta'azum na girman kai ya juyo ga kai ashe duk masallacin nan haka ake bin sa sallah shedan zai kai shi kansa shedan wato huruful illa shedan zai dinga zai dinga aiko liman zai dinga turo masa huruful illa to kaga ya ma fi sauki kawai in an karka jagoranci mu kar ma wannan shi imam malik daga cikin illolin da ya kare ce wannan zai iya rayawa a zuciyar liman ya dinga jin ashe shi babba ne duk gashi an an yi shiru kuma duk kowa request ɗinsa ya turo wa liman shi ya roƙan musu Allah a madadinsu in ji imam malik inta wasu ila abu abdullahi bin arafa an tambayi abu abdullahi bin arafa an imamil sala game da limamin da ya jagoranci sallah iza faraga minha in ya idar da sallah ya gama hal ya du'u shin zai dinga yin addu'a wa yu'amminul mamumuna mamudinsa suna cewa amin aula ko kuma ba zai yi ba abu abdullahi ibn arafa aka yi wannan tambayar shin liman in an idar da sallah ya yi sallama zai juye wa limamu addu'a suna amin ko kuma kar yayi fa innahu qad istamarra a cikin tambayar sai ake gaya masa aka ce fa innahu qad istamarra bi biladil maghrib domin abu ne yana ta ci gaba a cikin kasashen maghrib maghrib shine irin su tunisia irin su morocco irin su algeria irin su jazair irin su libya duk wannan ana kiransu magarib to wannan abin yana ta ci gaba a wayannan garuruwa na magarib fi ba'd nawahihi a wasu nahiyoyi na magarib karahiyatu hadhihi sifa ana ta faɗa cewa ana karhanta irin wannan sifa ta liman yayi addu'a ma mu suna cewa amin an ji wasu bangarori a cikin magarib suna yin suna karhanta irin wannan siga to shi ne sai aka tambayi abu abdullahi bin arafa yaya al'amarin yake faƙari sallil imamu fi ba'adil mawadi'i domin za ga a wasu guraren liman ya yi sallah wala ya du'u kuma baya addu'a to rashin addu'an nan kuma fatash ma'izzu qulubul mamumina sai zukatan mamu su zamanto sun suna cikin rashin jin daɗi sai su dinga ganin kamar sallah bata cika ba tunda an riga an saba an idar da sallah liman zai juyo ya dinga cewa a karanta kaza ko a karanta kaza ko kuma yana addu'a mamu suna cewa amin to sai ga zukatan mamu suna dan jin wani ba daɗi idan liman yayi sallah bai yi haka ba falgaradu min sayyidina bayanu alhukum fi zalika manufar wannan tambaya da muke wa babban malaminmu shine muna so ya mana bayanin hukuncin haka shin liman ya ci gaba da yi ko kuma a daina wa izalatul ishkali mimma amkana kuma muna so malam ya yi bayani wajen gusar da duk wani rikici da ke karkashin wannan matsalar gwargwadon yadda zai yi tambayar da aka yi wa